suna aiki da shi mahukunta sai kaga an ce musu tsofaffi kuma an tausaya wa yara to kuwa zauna lafiya kai a matsayinka na magidanci matarka da 'ya'yanka suna ƙasa da kai to ka tausaya musu iyayenka yayyanka suna sama da kai ka girmama su kuma kowa da abin da yake bukata to sai kamar abin da ya dace da shi haka manzala shi koyarwa duniya ne yadda za a zauna lafiya ga baki daya sallallahu alaihi wasallam yace wa ha huwa la yurma fi ko ya ati rabbihi lahu gashi nan an tuhuman zan Allah an markazafi dangane da kariyar da Allah ya bashi tun farkon sa har zuwa komawarsa ga Allah Allah bashi kariya shine wancan mai ba manzala da yake cewa muhitun bi hibzullahi fi kulli hay'atin fafi hali iladin wa fi halin nash'atin shi manzon Allah Allah ya kewaye shi wata kariya ta musamman duk wani matakan rayuwa shine kadai a tarihin duniya aka san komansa tun kan a haife shi mahaifansa an san su iya mamarsa ba mahaifinsa waye kaza kaza a ina ka haife shi duk komansa an sani har zuwa komansa ga Allah in banda manzon Allah babu wani mutum ɗaya a duniya da aka san wannan game da shi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan mataki Allah sai ba shi kariya saboda ne Allah na da abu da zai ba shi na musamman shine addinin musulunci shine annabi karshen zamani shine abu mutumin da ya fi kowa daraja da ima abun Allah to haga wannan kariyar da Allah ya bashi su kuma suka tuhumar cewa to ya Allah kuma zai hada shi da mace wacce ke fasika in aka masa an kare shi ko yanzu limamin ku ne a ce matarsa kuma ya sha uku ce ba an gamu da bala'i ba sai dai mai kwaɗayi ne shi shekarar 60 kuma ya jawo da 'yan shekara 17 ta fara mara walakanci yana ba da karatu da fito a guje ya ce kubita a kan wata ɗalibai su ba zama a guje a ji a kama matar malar ta za ta yaji a to ba zai ja masu kagona ba ko ya zo gida ta ce ce ba za a yi kaza ba ba za a dafa abinci ba ba za a mara magana ba sai ya je ya nemo wani abu daban a faɗa masa wani abu ko dole ka a jaje to kaga ce ko da mutumin da kake gani mai daraja ne a harkar addini yake da mata da ke wanda take ballagaza mashirmaciya mai rashin kama kai ta yi wanka ta yi ado ta saka komai ta ɗauko gida ta fito matar mala akwai daraja a ciki duk mai kirki da daɗin ganin ta ma haka ba ma ta yi kuwa magana ba amma ta fito da rashin kamala ta ɗan wani gyale mai shara shara ta taɓa ado ga lalle hannu da kafa ga kaza ga kaza akwai daraja a ciki wannan ta dare da malam kaga ba matar malam ba shi yasa ka sai zaka yi aure sai ka duba da dai da tafiyarka sai ka nemi irin ka sai ku yi aure lafiya Allah sa a dace sai malaki cewa wa huwa rasulul ma'sum shi fa manzon Allah annabi ne ma'sum min kulli su'in Allah ya kare shi daga dukkan wani abu marar dacewa duk wani abu da ba daidai ba Allah ya ba manzon Allah kariya tun kan a turo shi a matsayin manzon Allah kuma haka aka ci gaba da bashi wannan har barinsa duniya sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ha huwa zahir mai fi hadhihi kull fi hadha kull amma ka dube shi duk wannan abin da Allah ya bashi sai da munafika suka jefe shi suka mar kasafi game da shi dukka a ƙarshen cin mutunci da ce mutum haka ko game da matarsa ya ce wallahu yunani yace wa yatahaddasu nasu bihi fil madina shahran kamila kuma wannan labarin ya ci gaba da yawo a cikin mutane har tsawon wata guda dindi yace fala yamliku an yad'u li hadha kullahu hadd manzon Allah ba shi da wani abu da zai kare wannan yaduwar labarin saboda ba a sama wahayi daga Allah ba bare ya zo ya karanta wahayi a wanke matar manzon Allah zaka haka aka hakura labarin na ci gaba da yaduwa a cikin mutane mutumin mai imani ya kore labarin ya karyata ya ji bakin ciki wanda kuma safihi ne wawa ko da bai yadda ba ko da bai gaskata ba amma kuma hima zai bada labari sai ka ji abin da aka sai ko kaza sai bada labari haka wani alamu na safihanci ne kamar yadda da mutum ya ga wani labarin banza mara tushe a an tura akan social media kai sai ya sharing ko ya like kaga sai ya tsira fari ke to irin wannan haka aka ci gaba da yaɗa wannan labarin har tsawon wata guda manzon Allah bai iya hana faruwar abin ba sallallahu alaihi wasallam to ya zai ji a lokacin a cikin ransa ya yake ji a wannan lokacin dan ka gani duniya ba gun dadi bane a gun mai imani yace wallahu bihi hikmatihi ko yaraha an yadu hada al'amru shahran kamil Allah cikin hikimarsa yana nufin ya zartar da wani hukunci bisa hikima ta ubangiji shi yasa sai ya bar wannan al'amari har tsawon wata cikakke la yubayyin fihi bayanan Allah bai saukar da wani bayani na hukuncin wannan abin da ya faru ina fata ana ganewa kaga wannan kadai zai nuna maka cewa manzon Allah ta sallama bai san gaibi ba sai in Allah ne fadar da shi ya gaya masa domin da ya san gaibi zai bari a faɗi wannan magana game da matarsa farar ɗaya ana faɗa ma zai ɗauki mata za a yi kaza za a yi kaza shikenan an mutu gurin amma Allah bai kawo wahayi kuma ba a san ya za a yi ba shi kuma baya yin komai sai bisa umarnin Allah da haka ya haƙura da wannan zogi da raɗaɗi da rahin jin daɗi shi da duk wani mai ƙaunarsa ba ma wasu lokacin ba ko yanzu da shekara ta ka ji a ranka duk ba daɗi ba daɗi a faɗin labarin ba ba daɗin ma kawai je alitin da ilimi ne dole sai an yi shi kawai shi ne kuma gashi Allah kawo mafitar sama dama sai da kan ta yi matsayin dan ka ji kai ma in muna maka mutan sai same ka to ga hanyar ka cikin sauki yace wa muhammadun insan yu'ani ma yu'anihi al-insan shi annabi muhammadu mutum ne a bangaren halitta wannan kalmar ce yan bid'a masu ketare haddi wai ba sa so a faɗa game da manzon Allah to idan ka ce manzon Allah ba mutum bane ai ka zarka tauye shi shi mutum ne a bangaren halitta mutum ne amma ba kamar kowa ba sai ka ce mutum ne wanda ya fi kowa ba shi kenan ba ko da sauran mutane gama gari ai we are the same amma ne not equal ko duk ɗaya ne yanzu tare da duk ɗaya ne kowa da kowa ba zai yi ba ai to bare kuma wannan Allah shi mutum ne a halitta shi sama kai zaka kanka zaka karantawa sunan mahaifinsa abdullahi bin kaza bin kaza bin kaza sunan mamarsa aminatu bintu wahab kaza kaza ba haka bane to haka ne kenan mutum ne shi a bangaren halitta amma mutum ne wanda ya fi kowa shi ya fi kowa babu tamkar shi ba wanda ma zai kai shi ya ce haramun alal ayyami ijadi misli sallallahu alaihi wasallam har abada ba a yi ba ba za a yi ba mutum kamar sa har abada shi kadai ne kuma ya wuce sallallahu alaihi wasallam ko wani kuma yake cewa haramun alal ummahati ila bi misli babu wata mace a ta haifi kamar manzon Allah zai yi da samu ba za a samu shi kadai ne kuma an gama sallallahu alaihi wasallam da haka yake cewa to manzon Allah haga mutum ne a halittarsa da haka duk wani abu da yake bakanta ran mutum yake bata ran mutum yake sa mutum ya ji bai ji daɗi ba manzon Allah ma yana ji kisa wani lokaci yana karatu a sallah cikin hikima ta ubangiji sai zo kan wata aya kawai sai inda qur'ani yake mutane ko bata zo ba dan Allah ne ke sa halewa ai dan akwai mutane tarbiyya sabai kowa ya shuru zaka manzon Allah gyara na qur'ani dan ka kafa kowa kai dan tahlilul qur'an ne kai ka fara ma sai ka zata to an soke ayar ya zaka yi kuma kowa ya shiru mazalla ya je ya dawo ya je ya dawo to aka su da aka tafi ahad sai da gama sai ce ai na ubayy bin ka'ab ina ubayy bin ka'ab ne manyan hafizan qur'ani kenan ko ina mu'az bin jabal usman bin affan salim bin abu huzaifa kuna ina ya mina manzon Allah me yasa da na bata ba kuma gyara ba ya mu zalla mu muka gyara qur'ani ya mu zalla mu kuma mun isa ta aini dan adam ne ina yin mantuwa kamar da kuke mantuwa kaga sai koya mutane wani iri sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan yanzu zan gaban da haka zai faru fa kaga sai amar gyara ki domin shi ba da umarni amar amma shi ba a mashi shigi zaka faɗa yasa ga tambayar sa bai su yi shiru an zo maka ana zaune fa yace ai baladin hada a wanda gari nake sahabbai ne fa muhajiri ne fitar ansar kowa ya shuru da kansa ya ce nan ba garin maka mai alfarma ba ne suka ce shi ne ya manzan Allah to ka zaka ce muna maka ya ce a sunan garin da gaiwa Allah ya ce madina ya zaka to shi sa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsare sa na musamman ne shi special ne na ubangiji yasa ba a masa mu'amala da sauran mutane sallallahu alaihi wasallam ya danganta ne idan liman yana karatu ne mabu'i wani lokaci ne ke neman buɗin liman ɗin shi sa ƙadar idan dan ya kyau tuntube ɗaya kar kamar gyara ka rabu da shi kai shuru sai ya ƙara tafiya idan shi ma ya bai samu rudani ba to zai saki ayar sai ƙara ɗan koma baya sai ƙara tahowa to bisa kaddarar Allah kuma sai ta ki zuwa wani lokaci in dai haka to kai ka san gurin sai ka dauki ayar gaba ɗaya ka miƙa ma ba dan yankowa za ka yi ba saboda qur'ani yana da kawancece ne ai sai ka dauko ayar da yake kai din sai ka hakka ka dire ta inda hali ma ka dauko ta ba sai dauka shikenan to haka ake shi ma kuma idan yayi so ɗayan ka jibe ba ai in aya ɗin karanta bayan fata sallar ka tayi yasa ba wani wahala kawai ka ji ka zo kawai ka ce Allahu akbar kalas karka shikenan kawai karka zaka na dini gaba da baya qur'ani ya gagar dan adam ai banda horar Allah ma ya za a yi ma haka maganar Allah ce fa Allah bata mun Allah inna sanulqi alayka qawlan saqila idan yana kan raƙumi ana za a masa wahayi raƙon ba iya tsayawa durƙusawa yake ka duba da ƙarfin raƙumi fa amma saboda da manzala ta ƙara wani nauyi na musamman raƙumin kawai sai dai faɗi ran kufa saboda saukar ana masa saukar maganar Allah ya samu ce ne yana limanci ne mu buɗi ba rana wata aya to idan ka sani suka damar aya shi za ka so kuma sahun bayan liman a samu malamai masu sanin addini suna tsayawa a kusa da shi saboda ire-iren waɗannan matsaloli ko wasu ran mun sa da wani mutum da ya burge ni sosai wani faƙihi ne ana sallah aka shiga wani wani yanayi ka yanzu kuma kowa online ne yawa ana sallar ma yanzu galin mutane online suke tafiya aka ce subhanallah liman ya tahi ba kuma tashi bane ya ce subhanallah sai ya zauna sai mutum ya ce kaza za ka yi mar hausa duk abin da ake faɗan baki bane kaza za ka yi eh sai ta mutahi tsaye za ka yi ka ci gaba da karatu kaza za ka ci gaba da sallah aka gama sallah ce kai wannan Allah masa albarka faqihi ne sosai aka yi halatta wannan daidai ne kuma ya yi hausa a sallah ko ba shi da zunubi ko ila dama zai samu to dan a bayansa babu masu ilimi haka ya shiga rudani kenan kayan da ya ce muku assalamu alaikum sai ka samu sallah haka ya dauka shi kenan ai kun yi raka'a uku saura ɗaya ko sai ga yasa ga san bayan liman a samu masu karatu masu ilimi su zauna a baya saboda ire-iren wannan kesa na sallah eh to amma gashi nan dai Allah mana sauki to kaga yace to Allah sai yace shi manzon Allah mutum ne yadda yace yana jin damuwa da shiga kunci ilin ya dan adam yake samun kansa a cikin damuwa da jin ba daɗi in wani abu ya samu da shi musamman ga abin da ya zo ba wahayi bane na fata an gane haka sai ce malaki sun nuna mana ya ce fi hadal mawqiful alim to haka manzon Allah a wannan irin yanayi wannan irin matsayi wanda yake mai tsantsar bakin ciki da damuwa yaya yake ji a ransa wata guda wacce kafi kauna a cikin matanka a jefeta da wannan abu kuma babu wani bayani da ya fito kuma an kasa samo tabbacin magana ya mutum zai ji a ransa kaga rayuwa sai dai mutum ya hada da hakuri kenan ko yace yu'ani min al'ari yana damuwa saboda aka shiga cikin abu na wani kunci ko rashin jin daɗi ko rashin samun sukuni yace wa yu'ani faji'atul qalbi yana fama da wani lokaci yaji zafi a zuciyarsa idan abu ya faru zai ji haushi ba mun karanta ba ko nan gaba za mu karanta ko mun karanta a baya wa hashiyu da yazo lokacin kafin ya musulunta ba shi bane ya kashe hamza ka dauke shi haya cewa idan ka tafiya kai abin da zaka yi kawai ka kashe hamza in ka kashe hamza an yanta ka shine yakin uhud kenan kuma yaje ta fama Allah kaddara Hamza shahada yaje fa Hamza da mashi ya kashe shi daga ba ko don musun takaman manzon Allah Allah ce wa hashiyu ne ko ya faɗa masa ko me kai mutum ce ka bar labari mana ya ka kashe Hamza ya faɗa manzon Allah labarin aka ga fansu da ta canja ya shiga bai ji dadin abun ba yace to idan zai yi muna zaune da kai a Madina karka na bari muna ido hudu da kai kaga me matsayin hamza a zuciyar manzon Allah ke ya musulunci yanzu ai babu da za a masa an gama ko wancan laifin ya zama yanzu ba laifi ba shi ya tafi aljanna hamza shi ma ba shi insha Allah duka suna aljanna kayan su ko ba haka bane kamar ce in zai yiwu kar muna haduwa da kai saboda in ya ganshi mai laifina kashi hamza su kaga abubuwan da suke bakanta rai wani lokaci suna taba zuciyar manzan su har da ya fi kowa babban zuciya ya fi kowa juriya ya fi kowa komai da komai amma akwai abin da ya shafi ya aka taba kai da shi to sai dai fa hakuri sosai musamman aure ta kuma sha'anin iyali ya suka ce masana da yawa daga cikin mazaje a arewacin najeriya da suke mutuwa a cikin maza ɗari saba'in da biyar a kan matsalar iyali suke mutuwa bakin cikin iyali ko matarsu ko 'ya'yansu ko wani makamantan haka har hawan jini ya kama shi har kaza har kaza allah tsare mu allah ba mu kariya ya ce wa yu'a fauka zalika Allah yana yayewa dan haka za ka ga gari ka manta abu to Allah ya raba mu da baki in za ka ji manya suna maka addu'a mai musa wani ko da Allah ya raba a wannan ba karamar addu'a ba ce ya fi a ce Allah baka kuɗi dan haka baka kuɗi da baki sun ka shiga uku sai ka je ka zama dan kwaya baka sani ba ga kuɗi ga motar miliyan 100 100 100 kana ta hawa ga bakin ciki hana bacci sai an maka allura sai ka sha kwaya kan a shekara kalama dan kwaya tuburan baka sani in ka kwanta bacci ba za ka tashi ba sai ba karfe taran rana ba sallah asuba kuma kullum wannan ba asara ba ce to Allah ka tsare imanu yace wa ha huwa za yaqulu alaihi al'aqu al'abu ka duba manzon Allah sallama wannan damuwa da bakin ciki ta mar nauyi shi kadai ya rike ta damuwar da yake ciki gashi lokacin ya dauki an dauki tsawon lokaci da a ce kwana ɗaya ne ko biyu ko sati haka mutum zai jurewa amma aka doshi har wata guda ɗaya sai abin ya dame shi sallallahu alaihi wasallam sai da saboda haka sai ka sa rikewa shi kadai sai ya kirawo waɗansu da ke kaunarsu suke kaunarsa don yi musu shawara ya ya kamata a yi wanda ya kamata a ce kowane mutum yana da irin waɗannan ko in ka shiga wani damuwa ka rasa ya za a yi sakon da aka je ka same shi ku yi bayani da shi daga cikin ikon Allah kuma inda baka wata shawara sai ka ka samu fita shi ya kamata ka sami irin waɗannan abokanan ko ƴan uwa ko aminai ko yace fa ba sa ila usama bin zaid daga sai tura a kira masa usama bin zaid hibbihi wanda shine masoyin sa alqarib wanda yake kaunar sa ila qalbi yana kaunar usama bin zaid ai mun karanta ko zan na kaunar usama bin zaid zaid bin harisa ko da baba da kuma ɗansa usama shi zaidu babban musulmin Allah ne bararren ba manzon Allah ne kuma yazo ya haifi da aka samu suna Usama shi yasa shi manzala na san sosai shi yasa idan wani abu ya faru a cikin mutane aka rasa ya za a yi wa za a tura ya manzan Allah magana saka to a tura a tura zai dima abin nan Usama mana saboda ai shi masoyi ne dan masoyi ko da aka samu kitsan wannan mata mai karban kayan mutane aro kuma sai ta musu runtu cewa ta bada a ƙarshe aka za a mata hukuncin yanke hannu domin kamar sata ne abin kuma ga ta makazumiya ce mata ce mai daraja mai kaza yar manyan mutane kuma take da hali wanda iri wani iri a ce yanzu wannan a yanke mata hannu ai bai kamata ba wa za a tura ya roƙi manzon Allah a mata alfarma mana ba shi bane ta kai duniya da Najeriya gaba daya alfarma a wannan magana hidaya tura Usama Usama ya ji gumza da ya manzon Allah ya Usama ya akai ne to manzon Allah maganar wance ne me zai hana a mata sassauci tun da dai wannan abu dai so ɗaya sai dai a yi afuwa a yi kaza a yi kaza ko nan da nan sai mun zallaran sai faci ya ce yanzu kai ne za ka nemi alfarma a cikin wani haddi da Allah ya ce a yi ka ce kar a yi ya ce na rantse da Allah inda fatima ‘yata za ta yi sata sai na yanke hannunta ya ce wannan ne kashe banu isra'ila idan talaka ya laifi a cikinsu sai su masa haddi in mai kuɗi ɗan manya ya kuma sai a yi rifa-rifa ba ka ke banza najeriya kawai yanzu ba ka sani ne ko waye san ka shi kenan suka ga an maka abu ko mai mutum ya zai ba zakala ya ta'asa yi kaza sai abu ta wata hanya a yi haka a yi haka yake kawai labari ya kare da ma kitsan bai rubu ba shi na abin da suke manta su kuma kitsan bai kare ba za yi ci gaba da shan bala'i a zaman duniya ga kuɗin a tare amma da rika shan bala'i a zuciya dole ne wannan sannan kuma lahira na jiransa Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin to haka dai Usama yana da matsayi mai girma a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa basa ila Ali ibn Abi Talib ibn ammihi wa sanaduhu yastashiruhuma kuma ya tura a kira masa Ali ibn Abi Talib wanda haka yana matsayin dan babban sa ne baban sa dana Ali da mahaifin manzon Allah ya da kani hakenan a wasa kace su ƴaƴan maza biyu ne kuma shi sadana aliyu a gidan manzan Allah ya girma shi ya rene shi shi ya rike shi na fata an gane kuma ya zo ba shi yarsa ya aura haka ai karshen kauna kenan ko to sai ya je yake neman shawara a gunsu fi ka sati amrihi shawarar da yake nema cikin wani abu wanda ya shafi shi shi kadai domin ya shafi iyalinsa ne matarsa da yake kauna kuma cikin gidansa to yanzu ya kamata ne shi yasa ka zama mai hankali in mutum ya maka shawara game da abin shafi cikin gida da familinsa to ka rufe sosai ka sanya ya kamata kai na fata an gane kar ka yi baragada a ciki kuma daga baya abin zo warware kuma na ganin ka da kesa da dama ko yawwa sai ka sanya za a yi ka ba shi shawara ta gari za ka sai nemi shawara a gurinsu don me ya kamata yi ya ce fa amma aliyu shi aliyu fa huwa min asabin muhammadin sallama ya daga cikin dangin manzon Allah wa huwa tadidul hisasiyya al bil mawqif da hada sabab saboda haka shi ya fi kowa damuwa da jin rashin jin daɗi game da wannan abin da ya faru saboda shi dangin manzon Allah ne kuma wannan abin ga shi za su gidan manzon Allah kuma yana ganin manzon Allah cikin wannan kwanakin duk a cikin damuwa yake rayuwa da haka ya yake ji a ransa haga yana cikin damuwa shi kansa ko zaka da aka nemi shawararsa sai yayi hikima guda biyu ya ce ai duk duk kitsin ba kan mata bane guda ɗaya wanta kaza to ai Allah bai kuntata maka ba manzon Allah kawai ka sake ta in ka ji ranka bai nutsu da ita ba sai ka aure wasu gasu nan daban-daban amma kar ba haka ba kuma a kilawo ku yanga ta min a can ba tambaye ta ka ga yayi dabara guda biyu talas ko ki sa mutum zo kadan gadan gadan matarsa kaza kamar kaza kaza kaza kaza daga fara ta ka je ka sake ta to kai baka da hanke za ka je ka samu matsala sai ka sa irin wannan abin kansu su mata dama suna da ɗabi'u irin wannan suna da halaye kaza kaza kaza amma ba zai so da kai a nitsu ai zurfin bincike kuma mu dage da addu'a mu dan gani yanda kwana biyu ko ka samu da kurabu da shi a haka in yaje zai kare ji a ransa ya kamata a ko wani ya zo cewa babansa babansa na'am zan saki wance ta uzubillah kai baka da hankali ne ai sakin aure ya kaza kaza ai ba ibn ibu ya ge shi kawai ta kai ki tsara da babu yace na am ni fa gaskiya zan saki wance zauna ji amar faɗa ko to ai su mata na la faɗa mana dama hankalinsu rabi ne tunaninsu ba irin naka bane zama da su sai an yi haƙuri an halitta ta ne a cikin harkar karkari karkatacce har abu da ba ta miƙe ta zama santa ba sai an yi haƙuri da ita mu kanmu da kaga mun taso har muka haife ku da iyayen nan ai haƙuri muka rinƙa yi ba daɗi kaɗai ba ne kai haƙuri amma da nasiha ya tashi ya ƙara da ce babai tana na su ci wance ce yanzu kada ku ya ce yanzu kada ku a sau da malamin kansa ko ba ya shi an ce maka saki mata kuma daga baka zo ka ce babana ne ya ce zaki ce aga an shiga matsala kuma Allah ya so don haka wanda shi sadana aliyu ya fi kowa damuwa da wannan hali da matsalar ka ciki sun huwa shadidul hisasiyati bil alami da haka ya fi kowa damuwa da shiga kunci akan wannan abu wal kalaqul ladaini ya asra ni qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa damuwa da halin da manzon Allah din kansa a ciki na damuwa da kunci da haka abun baya madadi sai da ka tambaye shawara sai ba da shawarar da yake ganin za a samu fita a cikin sa ko na ne ويشير ما هذا بالتثبيت من الجارية yace amma ƙarshe dai a je a nemi ku yangarta mana mu bincike ta abinda za a samu cikakken labarin halinta ko ba yi bane mutum yana da matarsa muna bayan wani fito haga wala ka fara bincika kuna da yara a gida akwai mai mata aiki akwai kaza a je a duba wayarta a duba kaza kaza ka sa abu maka layin wayarta da kaza da haka dai masifa ka ga mu da bakin ciki Allah ka mu da bala'i Allah ka mu da bala'i kuma shi musamman a sha'anin auratayya ai in zarge su ga akwai matsala a ciki sai samu mutum bai nitsi ba to zai yi abin da sani da yawa shi san abu ya shafi cikin gida in yi zuwa faru farar daya kar ka yi hukunci farar daya ka nitsu wata ran wani mutum ya zo da kuɗi ya bayar aka yi daga kuɗin babu wani kuɗi a ciki aka ce wannan ya yi short ta karɓa irga haka ne ya ce kai to ya haka aka ce eh mace kuɗin nan fatin da aka musu daga gari kaza na zo gida cikin dare kawai na ajiye su da giri waye ne kaza ne kaza ne kaza ne sallah ne ta abinci na huta kawai nan fa na tsawo kai tsaye to yana cikin babu kaza lalle an mun zare kenan ka nutsu ka ga wannan magana ka faɗa kuskure ce ka kar ka faɗa kowa wannan a duniya matar kai karkano da ita ya ce kaza to ka taɓa tsamma ka taɓa ganin wani abu kamar haka a gunta ya ce a to kar ka faɗa mata in ka faɗa mata maganar nan za ta matsala ka yi shuru ka haɗe ka jure ka yi haƙuri ka ci gaba da addu'a bayan sati sai dawo ce ka Allah sa kama da alkai me ya faru ya ce billahi lazi la ilaha illa wace wasa ka rantsa ni alkali ne kudin ashe ya ce shi da kansa ya zara ya biya wani abu kuma wallahi ya manta sai bayan kwana uku da faruwar wannan kitsin ya tuno shi ya zara kudin to ka gani da yanzu ka kashe aurenka in ka je ka faɗa mata wannan kalmar shekar da sama da ahirin da kai wa taɓa wani abu ba me ya ta ji a ranta ka ɗauke ta mai kenan to in kai wasa ka kashe aurenka don akwai mata masu ƙimar da yanka musu wannan har abu da ta tsane ka kuma la ba ta da aurenka ba akwai su wallahi ba ƴaƴa ba ko kun aifa gashi wallahi ta kullum bude ta biya idan ka rika bi kana kuma kana cewa da ya zama ko wayo mata sa to shi sa in abu ya faru ka nitsu sosai ka nitsu musamman abu da shafi iyali ko cikin gida family issue to ka nitsu sosai Allah tsare imanu ya ce to ina ne ya ce a nemi tabbatarwa a gurin jariya da ya ɗima inna kalbar su sulama saboda manzara samu nutsuwa da abin da za ta fara ita wannan kuyangar kenan wa yastaqilu ala qirar kuma aka sai manzala kuma dai aka tambayi dariya din ita wannan kuyangana na Aisha barira kenan abin ta faɗa game da na Aisha sai ƙara kwantarwa da manzon Allah hankali take barira me kika sani game da na Aisha ta ce ya manzon Allah ni wallahi ban san wani komai akan ta ba na rahim kyautatawa ko rashin dacewa illa halin ta baya ɗaya tak a gan ta yi hiru a lokacin yara ka ji a ranka ka ji kamar an take guduma kai kada fa a ce kaza fa ce yarinya ce kankanu mai karancin shekaru za a dauko gari an nika ce ta zo ta kula saboda awaki karta ci amma ta kwanta ta fara bacci karanta awaki ma su ci ma ta nuna kunnan ya bata ma san kano a duniya ita abin gidanta ma bai dame ta baranta na kowa abinci to wannan sai ya kara kwantarwa manzala da hankali sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma Us- a usama ko ya ce shi kuma usama bin zairin kenan eh nan- yau usama fayyadiru kuma bi kalbir sallama min alwuddi li ahlihi sai ya fahimci ya san cewa irin san da manzon Allah yake wa matarsa ya san karfin san da manzon Allah yake wa na Aisha daga da ta shi kawo jawabi kawai sai tafi alayi kwata-kwata ba ta da laifi na fata kuna ganewa ya san san da manzon Allah yake mata kuma ya san halinta ya san wace ce ita za ka ko ba ta da laifin komai mai manzon Allah maganar ma kawai a watsar da ita ba ma abin ajita bane ya ce wata abul khatirul firar kuma ya san cewa idan aka samu rabuwa a irin wannan yanayi mutum yana son mace kuma tana son mijinta kuma a zo a raba su to kafin fa a samu juriya da wannan rabuwar fa wani fa sai ya zautu a cikinsu ko wani ya mutu ma ko ya haukaci duk ana yi ba ku da labarin laila majnun ne ba ku da shi ba yana son wata yarinya aka hana shi a ƙarshe ya haukace ko in ya ga karen karen gidansu fa ya gani karen gidansu yariyar fa kawai ɗauki raƙumin sai yanka ya ba karen saboda tsabar da ke santa sun cikin kuma kuma a ƙarshe haukace har zai mutu a cikin jeji so don mutum yana son mace so ya kama shi to in ba ka saka ɗan bara ba su akwai wahala haka ita wacce tana son namiji son ya kama zuciya to idan kai baka kware ba a gurin tafiyar da dabaru sai ka je a ƙarƙashin ƙoƙarin kan raba su ɗin a samu gyara kuma sai a faɗa bala'in da ba za a fita ba na fata kun gane za ka sai ka iya dabara sai ka san har maganganu na manya masu ilimi kun za ka iya bayani akan mata da miji sai tana babaka da yana da wani ɗansa yana son wata matarsa shi ɗan sosai yake son matar ya zautu da ita su da bagar sai ga cewa wannan yana samun san da ya kiwo matarsa ba iya fita ma kasuwarsa ba iya fita komai mutsi ɗaya biyu kawai ya koma gida kaza kaza kaza gida shi kullum kawai gida baka ta kai wani eh ka je ka saki wanci nonon doka ce ina fatan gane daga cnc an bada doka ya yi shuru kuma ya san kes ɗin abdullahi bin umar ko da baban sai ta karki matarka ya ce shi yana santa aka je gurin manzo Allah manzo Allah ya ce masa kai bi umarnin baban saboda an san su suwaye saka saki matar da suka ta kuma ta fara yin lafiya baya zuwa ko ina kullun a kwance sallama baya fitowa yana nema ya mutu ya zauta ko sai zo ce masa wani eh ka je ka dawo da wanci kawai kenan sai ya dare ta sai ka wuta su gabar ta shashi so ai in yi samu mutum akwai matsala a cikin sa ai ba nan wani aka zo yana son wata yarinya ba ta ce ba ta san shi kawai sai ta kullu kawai ya faɗi kawai sai asibiti a nan gasho fa kawai sai asibiti wanda ya bar labarin ya ce shi a idan su aka gani kwanan su uku a kwanta a gadon asibiti baya komai kunu ma sai a ya sake baki a tsura masa yana zubo da rai kunu fa idan su akunci likita da zuwa aune aune komai ya ce kai sai aka bashi labarin gashi gashi ai yaje zance na gurin ta take fitowa a ta ta fito ka tace masa kai ta lafiya kai wata guri shine fada gurin sai sai aje a nemo yarinyar in ji likita da aka nemo ta mata bayani to in kika wannan zai mutu kuma wallahi in za a daure ki mata dai dabaru da bayani to abin da yake da ɗaya ne ki je ki siyo lemo da kwai da waye ki zo ki same shi ki zauna a kusa da kamfulansa inda yake kwanci ki zauna ki kira sunan shi in ya farka ki tashi ki bashi abinci ya tufanin su uku bai ci abinci ba kuma ki ga masa magana mai daɗi mu samu ya warware mu sallame shi in ba ka ba zai mutu shi wanda ya bar labari ce yayansa yana kwanta a ɗaya gadon da shi wannan majnun laila ɗin yake kwance eh baban soyayya kenan ko yana kwanta a manso yana kwanta shi mahim ya ce kawai sai gara ta shigo asibiti da wannan kayayyakin sai likita ce to yan uwansa duk su tafi su bar ta da shi da ita ta zauna a kujerar mu biyu wanda ta gefen ko eh ta ce masa idi ta dan yi lau ta ƙara faɗa sai kyalle da kamar maciji ya kalle ta ya ga ta ce fa da gaske ta ce ce masa na'am sai tashi mana ashe baka da lafiya kawai ta ce wallahi abin mamaki daga shi ma sai mutum suke daga shi kawai sai tashi da kansa ya zauna a kan gado shi yana kwanci yana gefe ya ga yadda ake masa bashi kuruma kwana wajen uku ana fama da shi kawai sai ga wani drama sabati sai da kawai da yake kallon su zama wasu bidiyo yake kallon su ya ji cin da sauki to me yasa ne ka wallahi ni ma ban sani ba kawai na gana sauki to sun haka ne ma ka warke ai yanzu wannan uwa bare ga ta bare mara wata ga ai baka ci ga lemo ka sha ya tsiba ya sha kaza kaza kaza kaza kaza kaza to zamu ne ka so da kai zan je gida na dawo kafin nan kai ma ka ka yi wanka mu tafi gida kan ka ta kawar ki ya ce to kaga ya zama mai kenan zai iya mutuwa zai iya mutuwa shi su aka hana ka ƙaunar wani abu ka ƙaunaci abu har yi tasiri da kamar haka in ba Allah da manzansa ba duk wani abu da ba su ba ba daidai ba ne kamar irin wannan ƙaunar ka rika cewa inda shi za ka iya in ba shi ma za ka iya ba sai ka huta amma in abin ya kama mutum akan soyayya ta mata da miji ko bu saurayi da budurwa ai har mutuwa suke wani har faralisa ne ke fa saboda budurwa fa ya faɗi hikenan hawan jini ya bige shi hiken a gama yayin ka kana nan kasu cikin ka kasu iyayenka ko ba shi bane kuma ƙarya kake ko mun san da kake yin kawai da wata da kaje kana son wata kuma ko da baka ƙara auren ba dai kana son wata karanta ka saka sunan wata a wayarka da sunan wani garbi ma ko ya suna yi suna yi kana son wata to shi sa karka yi so ya zama baka da manufa a ciki ka tafi akan layi dama suka ta bane take da namiji kuɗi mace ƴaƴa ko ba shi bane to duk waɗannan ka so su tsakaɗai in suka bi Allah zauna lafiya a taimake su abu Allah a tafi aljanna in saka ibin Allah ka haƙura ka ba kanka haƙuri a rabu a zauna lafiya shi sa shi usama sai lura da irin wannan sauɗin da ka sai kawo magani cikin sauƙi har kowa ya amfani da irin basirarsa ya ba manzon Allah shawara domin ya samu kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam lokaci ko ya ce to sai ya gane cewa akwai wahala da ake samu aka samu rabuwa aka samu raguwa ta masoya tana da ba ta da daɗi sosai sai wanda yana ya ce fa ya shuru bi ma ya alamu min da harfi ummul mu'minina zaka sai manzo Allah shawara irin abin da ya sani na tsarki da halayen nagarta na matar manzo Allah nana Aisha radiyallahu anha ta ba manzo Allah matar ka ce mai tsarki ce irin mai tsarki zaka duk wannan magana ke faɗa kai ƙarya ce saboda ka so kuma watsar da maganar ya manzo Allah ko ya ce wa kadana maftarina al'afakin da kuma ƙarya ta su waɗannan masu ƙirƙirar ƙarya da kuma mata ƙazafi da suka yi nan take ma ce kawai ƙarya suke kuma haga Allah zo gaskata shi na fata an gane to da ga dole in zaka tafi da mutane sai ka iya da barbaru sosai ba a raba masoya fara ɗaya sai da jawabi na taɓa ku labari a kan kitsin da muka aka wani aure ya rikici an ce ta ce tana son wani yaro baban ya ce baya son yaro aka ta rigima a ƙarfi aka ce aka zo aka sami aka jami a ciki ana ganin wai a dole za mu ita wani abu sai ne wata hikima na jagurin kakar yarinyar muke magana da ita ta ce mun to tun da ka zo ka bari in gama wani abu ta to ta ce ka gaya wa shi ɗanta kenan fa ɗanta ne fa ta ce ka gaya wa baban naku haka ta ce eh tun da shi baban ku ne ce haka ne mama ka ga soyayya in ce mace ita ta to bala'i ce ba a raba masoyi da masoya da ƙarfi ta ce masa mu mata zuciyar mota irin zuciya haka ta ce min wallahi eh Allah ta ce min barin baka na labari ta ce a kowanda take so ita kanta tun daga lokacin ta ce har yanzu ina son shi kuma ba ta aure shi wallahi ta ce gaya mu ta ce tana son shi har yanzu sama da shekara hamsin ko sittin tana son shi har yanzu na ce eh ta ce kwarai kuwa in ce to na ƙara kos na ƙara kos ya saboda haka ku ba a hankali kai ka bulayi na ilimin addini ka yi jawaban da za a fahimci juna cikin sauƙi a raba ta da shi ɗin ba tare ta da hankali ba za ka kira wai ita yarinyar ka mata jawabai ka yi kaza ka yi kaza ta ban shawarar da ya kamata ne kuma da muka bi hanyar ta bamu nan sai aka samu kuma natija da kanta ta cewa yarinya ita kawai to ta haƙura da wancan ɗin da aka yanzu duk wanda aka so ɗin ya zo shi kowaye kaga shi kenan to da wuta aka yi a lokacin to da sai dai a yaga kuma ƙarfin mai ribar da ka ci sai ka ta shiga bariki ta zama kaza ko kuma ta tafi ta auri wancan a bisa dole ta bana son ta manta da kai din ita ba san wani abin wancan wannan ta tafi ta kai ka kara ko ta man kai wasa a turo maka masinja da waye da lauyoyin kai wasa ko ta kai gurin human rights a nemi a ɗaure ka man kai wasa kasa ka zama kana da farewa da wayewa ta a sai ta da hankali dama kin gafa me yasa ya ce ba na san shi kaza kaza kaza kaza ne amma in kin ga zaki iya babu damuwa ba ba yake nan so bare ma idan ka bi tsarin shari'a na ɗaukan ɗawainiyarta tun daga ƙarwace ta har ta sai ta fara girma sannan ko baka ba ta damar zurfin karatu ba ko ka san ana ido ke buɗewa ana barin sakandare za ta fi jami'a to ta zai buɗe daga nan nasu ima bore ya ma duk ɗan sakandare za ka samu yana jin maganar iyayensa a lokacin kafin ya fara ganin cewa shi ma yanzu ya isa sun aka sun aka sami aure haka ya kamata aure yake na ai to kayi sake ta tafi ta san kowa kowa ya san ta ta tafi ina san tafi excursion gari kaza san tafi service gari kaza kai saka ta zama da saurayi ka isa kuma ka zo ka ce kai baka san ka aure wani kaza ai ka maka ra'ayi wannan kananan yara ake haka to sai ka iya dabara da ka sai mutum ya san ya zai yi dan ya kubutar da kansa da kuma iyalinsa daga cikin musiba Allah ya samu dace sai mu tsaya anan satin Allah samu na da kuma sai mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah yawa akwai ɗaya daga cikin kameraman din mu wanda yake daukan karatu da ake kudin ko da yaushe to yau bai samu halarta ba saboda dan sa bashi da lafiya yake so ɗan uwa sa dan nashi a cikin addu'a Allah bashi lafiya yaro ne karami kuma ko har an mata tiyata ne ma to muna masa addu'a Allah bangije bashi lafiya Allah ta shika fadin sa Allah dan so ya sa kafara ne masu iyayen nashi su kuma Allah ba su haƙuri da juriya Allah warware mu cikin sauki dukkan kuma marasa lafiyar mu gabaki daya a gida da asibitoci da masu yawo da ita duka Allah ba mu lafiya Allah sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi